إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابك نقو قوة صفر إراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدار اليهدو da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran muna kan aya wato ta ɗari da tamanin da biyar muka tsaya jego yau za mu tashi kan aya ta ɗari da tamanin da shidda allah ta'ala ya ce لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ما لا يتي يخبر تعالى ألا أنا بعد الأبار يتشون آية من جرمة ويخاطب المؤمنين كما ألا ينام ما سيماني مغنى cewa da ku niki ku masu imani annahu cewa lalle su sayubtaluna da sanni za a jarrabe su ya malima a cikin dokiyoyin su minan nafaqatil wajiba za a jarrabe su da ciyarwa ta wajibi a cikin dukiyarsu ciyarwa ta wajibi shine ciyarwa akan yaya kanana da kuma ‘ya'ya marasa lafiya wannan dole ka ci da su da ƙanana da marar lafiya dole ka ci da su da kuma mata dole ne ka ci da matanka dole ka ci da iyalinka da kuma iyaye idan sun zamanto talakawa ne ba su da shiyo ba su da shi gobe ko masu ɗan ƙarfi ne kai kuma Allah ya maka wadata to wajibi ne ka ci da su wajibi ne ka ci gaba da ɗaukar nauyinsu kamar yadda su ma suka ɗauki nauyinka kana ƙarami Allah zai jarrabe ku ga kudin amma sai ka ga mutum na ma iyalin shirowa yana ma 'ya'yan shirowa yana ma matan shirowa yana ma uwayen shirowa haka wannan jarrabawa ce Allah ya jarrabe shi bai ci jarrabawa ba wal mustahabba da kuma ciyarwoyi waɗanda suke na mustahabbi wanda ba dole ba ne kamar ciyar da 'yan uwanka ci da 'yan uwanka kulawa da su taimaka masu wannan ba dole ba ne mustahabbi ne in kaya akwai lada in baka yi ba baka yi ma'alla laifi ba muna ganewa ku mana ciyar da su yau da gobe ka ɗauki nauyinsu amma taimaka musu wannan dole ne ka taimaka musu amma ya zama dindindin kullum kai za ka ɗaukar nauyinsu wannan ba dole ba ne haka ma sauran makwabta waɗanda suke gefanka da sauran wasu dangi da mutanen unguwa da abokananka duka wannan ciyar da su kulawa da su da ɗaukar nauyinsu mustahabbi ne to Allah zai jarrabe ka jarrabawa ta ciyar wadda take ta mustahabbi da dukiyar ka sai ga mutum na ruwa ka ga mutum ya ki badawa to Allah ya ce sai ya jarrabe mu ma'ana gabanin ita duke ta shiga jarrabawa sai an jarrabe ka da ciyar da ita da ɗauka ka taimaka da ita nan ma jarrabawa ce wanda ya ce jarrabawa shi ne wanda baya ma iyalin shirowa da dukiyar da Allah ya bashi amma kuma ba tare da banna da almubazzaranci ba don wasu garin saboda tsananin yadda suka rungumi iyali da kulawa da sai kuma ana taɓanna sai ga mutum yana samun kuɗi a wata wanda suna iya kaiwa jikka 500 amma ba su biya mai bukata saboda ya sakan ma iyalin aljihun shi suna fataka suna yadda suka ga dama to sai ya kai ma 500 din ta ishe su hamma a raga a sai sun koma suna ciwo ba shi ko Allah ba ya san kuma irin wannan bannaci wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu yin banna wa min at-ta'arrud sannan kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe ku da ainihi min at-ta'arrid li itlafiha ta'aridi ke gare ku ko ta'arrud ta'arrud shine daidai wa min at-ta'arrud daga ainihi bujurwa li itlafiha ga ainihi wato bata ta fi sabilillah halakar da ita a cikin hanyar Allah subhanahu wataala ma'ana kai ta kuma cikin hanyar Allah bayan wannan mu'amala ce wadda take a kanka nauyin da ke kanka ne kace yadda dukiya to yanzu kuma a wurin aikin Allah kamar jihadi fi sabilillah muna ganewa ko wajahidu bi amwalikum Allah ya ce ku ba da kokari ku yi jihadi da dukiyoyinku sannan ma sai Allah ya jarrabe ka ka dauki dukiyarka ka bada a wurin aiki Allah wurin jihadi bi sabilillah ko wurin karantar da al'umma ko wurin daukan nauyin mutane ko wurin taimaka ma mutane su je su yi karatu wannan abun ba mu da shi ba mu da bangare a cikin dukiyarmu da muka kula da shi na mu dauki nauyin mutane mu tura su karatu sa'annan kuma mu ci gaba da taimaka musu har su ƙara karatu a tsarin mu babu wannan amma tsarin mu guda ne masallaci kare muke dauka masallaci makaranta ita ke bi mashi alhali masallatai sun cika gari makarantu sun cika yanzu me ake bukata waɗanda za su rayar da masallatan da makarantun a samu ingantaccen karatu a cikin makarantu a samu ingantaccen limamai a cikin masallatai abinda ake bukata kenan to kaga wani ya gina masallaci babba sai ka ce to kai kuma bari ka yi kokarin ka samu dalibi bi ko uku ka dauki nauyin su shekara hudu har su kare jami'a sani ko nan cikin kasan mu ko kuma wata kasa ka tura su ka dauki nauyin su wannan kudin da zaka gina masallaci da su sai ka sa su banke ka zanki dauka wata kana biyan su wata kana taimaka musu da abin da za su ci har su kare ke karatu da haka ne ilimi zai yada cikin al'umma kaga an samu malamai isassu wadatattu waɗanda sun samu sun yi karatu a cikin kwanciyar hankali da natsuwa to nan ma sai Allah ya jarrabe kaga da Allah ya jarrabe mu nan ba mu ci jarrabawa ba wurin ɗaukar dukiyoyin mu musa a cikin harkar ilimi ba mu sai kai karatu ka kare yan garin ku yan unguwarku yan gidan ku ba sai ya kai karatun ba sai radda Allah ya maka matsayi kuma ka jana cewa wani ba ruwan ya dabu wani kana ga su mutanenmu abin da ya dame su ɗaukakar da Allah ya maka ba karatun ba ma ba wanda za ka yana cewa wani kana ga ya koya mamu karatu ya ke a wani yana samun kuɗi ya hana mu kana ga haya sai sabon moto ba dole sai sabon mota ma na ta yi zai ma gina gida dai ina ruwan ya da ku kuma ina ruwan ku da shi ba ku kula da shi ba ba ku san yadda yake rayuwa ba kuma ku yanzu iliminku ilimin shi bai dame ku ba ba kamata ku san kijin haushin baya koya muku karatu ba sai abin duniya to kaga an kare shiga wata matsala yana karatun ba kula da shi ba kuma ya tsare ke karatun ma yawwa maimakin su rungume shi aiwa na dan uwan mu ne mu ya kamata mu muka fi dacewa da ya koya ma karatu ba zan su da karatun in kai karatun baka samu daukaka ba ba abin da ya sha musu kai da amma ka samu ɗaukaka ta karatun da kuma ka shiga uku kuma sai a yi ta yawo da kai to saboda haka Allah ta'ala ya ce sai ya jarrabe mu da wannan bangaren wa fi anfusihim kuma sai Allah ya jarrabe ku sai ya jarrabi masu imani a cikin kawunansu min taklifi na ɗora masu ayyuka na ibada shine taklif bi'ada'i takalifi da walahalu na ainihi ibadu at-taqilati wadanda suke wato masu nauyi muna ganewa ko daga cikin ibadodi wadanda suke suna da nauyi ga mutum alakathirin minan nasi akan da yawa daga cikin mutane kal jihadi fi sabilillah kamar jihadi a cikin haya Allah subhanahu wataala ibada ce mai nauyi ibada ce mai wahala saboda ibada ce da in kana da kudi zaka badawa sa'annan kuma ka sai makami ka sai abin hawa ka sai ka riki guzurin ka sa'annan kuma ka je da kanka ba lalle bane ka dawo sai ya zaka yi koyi fada da kai da kafirai suna saran ka kana saran su suna halbin ka kana halbin su kaga akwai wahala ibada ce mai wahala kamar ita sai Allah ya jarrabe ku to sai ga an jarrabawa wasu sun bada a cikin wannan jarrabawa sun ki tafiya wurin jihadin fi sabilillah wa ta'arrud da kuma bujurowa kaga ta'arrud nan ya zo daidai ko duk da yake ba matsala amma dai ta'arrud ya fi dacewa da ta'arid ta'arid shine jirwaye mai kama da wanka ta'arrud kuma shine bujurowa zuwa fiye a cikin shi littab domin wahala wal da kuma kisa a cikin yaƙi akwai wahala sa'adun cikin yaƙi akwai kisan kai wataƙila ka kashe wataƙila kashe ka wal asr sa'adun kuma akwai kama wataƙila ka kamo wataƙila a kamo ka wal jira sa'adun kuma akwai raununnuka kaga wani a jikin shi rauni ya yi hamsin wani ma ya wuce nan wani ma an samu rauni tamanin da wani abu ga jikin shi tsakanin halbi da kibiya da sara da takobi da jiba da mashi wajen tamanin da wani abu ga jikin shi kuma ya ci gaba da rayuwa bayan haka ya rayu wani kuma ya mutu to duk cikin yaki akwai wannan kaga da abubuwa ne masu wuya abubuwa ne masu wahala ba kowa yake iya jimirinsu ba sai wanda ya canye wannan jarrabawa da Allah subhanahu wataala ya mishi Yadda ka sai Allah ya jarrabe ka kai da jikinka ɗin, yaya ka iya ba da jikinka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, Inna Allah shi tara min al'umini na amfusahu wa amwalahu, lalle Allah ta'ala ya sai dukiyoyi da rayuka masu imani. Tsoraka wannan dukiyar da wannan ran naka da Allah ya sayi, shin za ka sadaukar lokacin da Allah ya ce ka so, ko ko ba za ka sadaukar da shi ba. To sai Allah ya jarrabe ka da wannan. Wakal amradi kuma lalle sai Allah subhanahu wataala ya jarrabi masu imani da cututtuka daban-daban allati tusibuhu fi nafsihi wanda za su samu mutum a cikin kanshi shi da kanshi Allah ya jarrabe shi da cututtuka daban-daban cututtuka kala-kala yawan masassara ko yawan ciwon kai ko kuma yawan ciwon ciki ko yawan ciwon jiki ko Allah ya jarrabe ka da ciwon hawan suga ko kuma ciwon hawan jini ko abin da ya kama da wannan ko ciwon tumbi ciwon estoma Allah duk yana ya jarraba ka da su ko ciwon kawahuwa ko ciwon baya ko rikewar baya duka Allah subhanahu wataala ko wasu kurashi a tsananin zafi Allah subhanahu wataala yana iya jarraba ka da su a cikin karan kanka aw fi man yuhibbu ko kuma Allah ya jarrabe mutum a cikin wanda yake so kamar matarka kamar ɗiyanka kamar babanka kamar mahaifiyarka kamar ƴan uwanka kamar wani amininka wani abokinka kamar wani yaronka da kake ji wanda yake kula ma da dukiyarka ya Allah ya jarrabe shi ka kana kaunar shi saboda yana da amana yana da gaskiya kana kaunar shi saboda kana ganin in ka raba da shi na zaka samu wani to sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya duk wannan jarrabawa ce daga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce la lalle yazo da lamun takidi sannan kuma yazo da mi ƙarshe nuna tauki domin a nuna mana lalle fa sai an yi ne lalle sai an yi jarrabawa ɗin haka ma Allah ta'ala cikin suratul baqara yace wala nabluwannakum wala kuma luwanna kaga lamun tawkid da kuma nuna tawkid bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashir as-sabirin Allah sai ya jarrabe mu a cikin dukiyoyinmu sai ya jarrabe mu a cikin rayukan waccan jarrabawa Allah subhanahu wataala yana maganan ita dukiyar da kanta ce za a jarraba ta mu da kanmu ne za a jarraba mu da cututtuka daban-daban duka sai Allah subhanahu wataala ya yi mana shi saboda haka sai mu shirya jarrabawa ko ko gobe tana tafi abu ne sunna ce ta Allah subhanahu wataala a cikin rayuwar bayansa cewa sai ya jarrabe su yawa sai ya gwada su yawa kullum da gwadi ake gane na kwarai shi Allah ya san na kirki dama amma Allah yana idan ku ya gwada muku ya ku ya ku wane ne mai imanin gaskiya wane ne mai imanin ƙarya wane ne muminin gaskiya wane ne munafiki ayoyi suna nan da dama wanda Allah subhanahu wataala ya ce lalle sai ya jarrabe mu أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله Allah ce mutane suna tsammanin za a bar su kawai su ce mun ba da gaskiya ga Allah alhali ba a jarrabe su ba Allah ya ce lalle mun jarrabe waɗanda ke gabanin su bala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle dama Allah ya san masu gaskiya wala ya'lamanna alkadhibina kuma lalle Allah ya san makaryata kuma Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum lalle tabbas sai mun jarraba ku har sai mun tantance mun babbance masu kokari a cikin ku da masu hakuri da kuma waɗanda ba haka suke ba Allah ya sa mu ci jarrabawa in ta zo mana wala tasma'unna kuma lalle sai kun ji min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku yahudu da nasara wa min alladhina ashraku kuma sai kun ji da ga waɗanda suka yi shirka adan kathira sai kun ji da kunnuwanku cutarwa mai yawa mina kwani fikum na suka a cikin ku a ce maku kawayawa ne a ce maku gidazawa ne a ce maku ba ku waye ba ce ku bayan birni ba ne a ce maku kuna aiki da shari'ar da tun yaushe ta an riga an wuce ta yan zamanin jiragen sama ne da kwamfuta da salula ba zamanin menene ba a ce maku ba zamanin alkur'ani ba ne ba zamanin hadisin manzala ba ne sallallahu alaihi wasallama ba za mu na zai kawo maganganun su imamu malik bane ba za mu na kawo maganganun su imamu bukhari bane duk wanda ya riga ya wuce can baya yanzu wani zamani ne zamani ne na kere-kere kere-kere su tsaya gefen su daban tun da da ba ana kere-kere ba duniya ba ta taba zama ba kira ba tun gabanin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duniya ke kere-kere annabi dawuda ba gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ba kire-kire yake ba da shi da annabi Sulaiman to shikenan a zamanin su ba su aiki da wahayin Allah suna aiki da wahayin Allah to haka mu ma zamanin mu da ya ci gaba yana nan shi daban wahayin Allah daban wahayin Allah yana gyara ma zuciya kire-kire kuma da fasaha da kimiyya waɗannan suna inganta maka sararin rayuwarka na duniya yadda za ka samun sauki a cikin rayuwa ka bauta ma Allah da wahayin da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah da saboda za ku yi suna zagin suna suka wa fi dinikum kuma suna suka addinin suna cewa addini ne na zalunci addini ne na kama karya ta ina addini ne da yake halatta ma mai yin shi a wurin mace hudu addini ne na zalunci da yake cewa namiji na saman mace Tumu ba za ka yi ta shi, addini ne na zalunci saboda mi saboda addini ne da yake cewa wanda ya zina mai bulala ɗari ba da wuri in yana da kuma a gefe shi su ce wannan ai dabbanci ne haka suke cewa wanda ya sha giya a mai bulala tamanin ko arba'in wannan ba rishin sanin wato haƙƙin bil'adama ne ba a kare haƙƙin ɗan adam cikin addinin musulunci ga wannan duk zagi ne yake ba shi yasa su rayuwarsu ta lalace ba ci gabansa ai ci gaban mai gina rijiya ne ga ci gaba an samu na fasaha da kimiyya amma kuma mi kullun kuka suke da rayuwarsu kuka suke da kunci da damuwar da suke ci saboda rayukansu ba su ci da su da wahayi ba su kosar da su da wahayin da Allah subhanahu wataala ke saukarwa kaga mutum shi kare yana ta rayuwa mutum guda ai ta rayuwa shi kadai daga aiki sai gida daga aiki sai gida daga aiki sai gida ba ruwanka da kowa ba abokai ba dangi ba kowa in ka kayi to to gidan giya zaka to gidan rawa nan ne zaka dan samun sauki wani sauki zaka samu gida dai ya cika da rikici ana ta dirbiya rititim rititim rititim ana ta na zaka samun sauki ko da ka yi sauki in kayi to kuma zaka ji abin kamar dai ka koma kenan abin ba zai rabu da kai ba ballanta dama tun kana ciki za ka zanki jin haushi kana jikin damuwa saboda sabon Allah ne ba a magani da sabon Allah to haka za ka ga abubuwa da yawa suna wato sukan addinin musulunci da su Allah ya ce dama fa tabbas sai kun ji wannan ku gashi nan ana tashi wa kitabi kuma haka ma littafin ya suke littafin addinin musulunci littafi ne da bai san haƙƙin ɗan adam ba saboda yana kiran masu addinin yahuda da nasara mushrikai su kuma addini suke yi haka wata mace ta ce ta ce na ruwan ƙur'ani da yahuda da nasara za a zage ce masu kafirai mushrikai zai zage cewa su ‘yan wuta ne ina ruwan shi kaga wannan ya cutarwa ce in ka yi sai ka ji kamar ka shaƙe ta wa rasulikum manzanku ma haka nan sai su ce manzanku wato yadda kuka ga ya rayu da mata to bai san haƙƙin na adam ba yadda za a tara mata har guda goma ko guda tara yana rayuwa da su ni ya tauye masu haƙƙinsu kuma yadda ya aura aisha tana yan karama yi shekara shida ta tari ginin shi tana yi shekara tara duk wannan bai san abin da yake ba haka suke faɗi ba da sauran abubuwa to Allah subhanahu wataala ya ce lalle sai kun ji cutarwa mai girma mai yawa daga bangaren waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara da kuma arna ma guzawa ma to ga yanan muna ta shi ga yanan ma muna ta gani ga yanan hasuran ta shi ake sallallahu alaihi wasallam a yau dai shi a ce shi ne wa fi ikhbarihi a cikin ba da labarin da Allah ya laibadil mu'minina ga bayansa masu imani lidalika game da wannan iddatu fawaida akwai fa'idodi masu yawa ciki mina daga ciki anna hikmatahu ta'ala lalle hikimar Allah subhanahu wataala taqtadi dalika tana hukunta haka hikimar Allah tana hukunta a jarrabe mu a cikin dukiyoyinmu a jarrabe mu a cikin rayuwarmu kuma hikimar Allah ta kumshi mu ji cutarwa mai yawa daga waɗanda addinin su ya sha bamban da addinin mu liyatamayyaza almu'minu as-sadiqu min ghayrihi domin mu'mini mai gaskiya ya bambanta daga wanda ba shi ba da jarabawa ba wuce yace sai an gwada akan san na kwarai jarabawa haka take jarabawa a cikin rai jarabawa a cikin dukiya zaka ga mutum yana tafa duka tashin nema ba ba ya ruwa amma da zaran ya taka wani matsayi kuma galibi wahayin shedan ne da mutum ba haka yake ba da ya taka wani matsayi sai ya samu wani wanda shi ya daɗe kan wannan matsayin sai ce mai dukiya wasu ya bita a hankali sai baka muguwar shawara kai ɗan yi jayayya da shi ka ce a Allah ya ce a zan ki taimakawa ka sai ka zo gida ka yi ta tunanin magana ce wallahi haka ne ba kawai ga mutum ya sauya dukiya dole tana son tana son adalin tana son ajiya tana son tattali kenan daga nan sai ya tattala ma kanshi jahannama da can ko yana aikin kwarai in baka taimaka da dukiya ba za ka yi Allah ba bai gaya ma shekarun da za ka yi ba cikin neman na Allah zai dauke ka to baka ci ba baka ba wani baka yi sadaka ba to me unwanin ta ka ta gaba ta kaga babu wani amfani Allah ya kiyaye wa bina daga ciki annahu ta'ala lalle Allah madaukakin sarki yuqaddiru alaihim hadhihi al-umura Allah yana kaddara musu wadannan al'amuran game da rayukan su game da dukiyoyin su lima yuriduhu bihim saboda abinda Allah yake nufin shi gare su min alkhairi na alkhairi duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da dukiya ko Allah ya jarrabe shi da ran shi to Allah yana nufin wani babban alkhairi gare shi ba haka kawai ba liyu'liya darajatihim Allah yana yin haka ne dan ya daga masa darajojin su su masu imani wa yukaffira kuma dan Allah ya karkare min sayi'atihim daga zunuban su yasa Allah yake jarraba su domin wata daukakar da wata daraja ba za ka same ta ba da waɗansu zunuban ba za a raba ka da su ba sai an jarraba ka kamar misali yanzu zinari an kaje ka sa ka tono ta cikin dashi cikin rani ba za ta yi daraja ba amma duk lokacin da aka dora ta cikin wuta kasam ta tara da ita to sai ta yi sai ta fi tsada da yadda take kunduma sa ta haka ko ba haka bane yawa to yanzu an wanke ta ta rabu da duk wani datti da kazamtar da ke tare da ita kaga ta kara mi ko kai ma haka nan ba za ka kara samun kusanci zuwa ga Allah ba sai an gurje ka sosai sai ranka ya baci sai ka yi kuka sai ka shiga damuwa amma kana kuka kana roƙon Allah kana damuwa kana gaya ma Allah yana sai darajar ka ta ƙara ɗaukaka wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara mana daraja wal yazdada bidhalika imanuhum kuma Allah yana masa haka ne saboda imanin su ya kala da duwa wa yatimma bihi iqanuhum kuma saboda yaqinin su ya kara tabbata da jarrabawan da Allah yake musu ka kara tabbatar da cewa lalle dai Allah subhanahu wataala shine abin bauta shi kadai fa innahu domin shi idza akhbarahum bidhalika idan Allah ya ba su labari game da wannan wa waqa'a kuma abin ya abku kama akhbara kamar yanda Allah ya bada labari me zai faruwa qalu cewa zati hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon shi suka yi mama alkawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu su ce kuma Allah da manzon shi gaskiya suka yi kuma zadahum illa imanan wa taslima ba zai kara masu komi ba sai imani da mai kawaya sabanin munafukai Allah ya ce walamma ra'a almu'minun alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu lokacin da mu'mini suka ga rundunonin kafirai mutum dubu goma sun tinkaro sun tinkaro garin Madina cewa suka ya dama wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzon shi suka yi mama alkawari wa sadaka Allah wa rasul kuma Allah ya yi gaskiya manzon shi ma ya yi gaskiya amma munafikai wa cewa suka yi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzon shi ba sai ba alkawarin kawai ba sai rudewa kawai amma mai imani sai kare mi dama shi rayuwa abin da yake so ya samu yarda Allah in ya rayu ya samu yarda Allah in ma ya mutu ya samu shiga wurin Allah shine yake fata saboda haka mutuwa ba ta tada mai imani hankali amma kafiri ba da munafiki wanda ana mazuru ana shahu shi mutuwa tada mai hankali ne saboda ya riga ya sa a zuciyar shi babu imani da Allah shi yasa yake tsoron gamuwa da Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye wa mina daga cikin fa'idodi annahu akhbarahum bidhalika Allah ya ba su labari da haka litatawaqqa nufusuhum domin zukatansu su kara samun natsuwa da tabbata ala wuko idalika akan tabbatar abkuwan haka Allah baka labari in abin ya abku sai ka ce gaskiya ne dama Allah ya gani amma galibin mu duk ba mu tunawa jarraba da sai ta samu rikici gaba da yammanci sai an zo ana baka hakuri ana karanta kaddaran Allah mai mara dadi suka yi wallahi haka nan ne kaga ni na ma gaba na mamanci saboda mai wahalar jarrabawa ba ka yi tunawa gaba dai sai kamanci a shi Allah dama duk abin da za ya faruwa ma riga ya rubuta maka shi in an yi sa'a mutum ya fahimta kenan ba haka ba sai mutum ya taɗin mummuwa ba yawwa wasu sabri alai da kuma yin haƙuri a kan shi idan waƙa idan ya faru da ya faru sai ka tuna dama Allah ba da labari sa'annan kuma sai ka yi ne haƙuri wa bashir sabiri masu haƙuri Allah ya ce ka musu jaraba ka musu bishara me yasa ne annahum qad ista'addu li wuquhi dama sun riga sun shirya ga abu ko wannan abin da Allah ya ba su labari dama sun yi shiri kawai jira suke abin ya abu fa yahunu alaihi hamluhu daukar shi sai ya sauki a kansu wata khifu alaihim mu'natuhu ala shi ma sai ta sauki a kansu wa yarjauna ila sabri wat taqwa kuma sai su fake zuwa ga hakuri da tsoron Allah waliyaza qala ta'ala dan haka Allah subhanahu wataala ce wa in tasbiru wa tattaqu in kun yi hakuri akan jarabawa in kun bi dokan Allah subhanahu wataala ai in tasbiru ala ma nalakum min amwati amwalikum wa anfusikum idan kun yi haƙuri a bisa abin da ya same ku a cikin dukiyoyinku da abin da ya same ku a cikin rayukanku min al-ibtila'i na jarrabawa wal imtihani da gwadawa wala adiyati zalimina kuma a bisa cutarwa a bisa cutarwa azzalimai sune mushrikai da kuma sauran kafirai tattaqullaha kuma in kun yi tsoron Allah fi zalika as-sabr a cikin wannan hakurin da kuka yi bi an tanhu bihi wajh Allah kamar ku nufi Allah subhanahu wataala da wannan hakurin da kuka yi wa taqarruba ilai da kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala walam tata'addu ba ku ketare ba fi sabri kuma a cikin hakurin ku ba alhadda shar'iyya iyaka ta shari'a ba min as-sabri la hakuri fi mawadi'a a cikin wuraren da la yahillu lakum fihi al-ihtimal ya litta gare ku ba ku yi jibarin hakuri cikin irin wannan wurin ba muna ganewa ko bal wazifatukum fihi a aikin ku a cikin irin wannan wurin al-intiqamu min a'da'illah shine mai da farmaki da ramuwa akan makiyan Allah idan makiyan Allah suka taba ku to nan ba za ku yi hakuri ba amma ku ya koyo ku tsakanin ku sai ku yi hakuri da juna ko ba haka ba kamata ya musulmi da musulmi a zanki hakuri a zanki kai zuciya ne sabar fada المؤمن الذي يخالط المؤمن خير من الذي لا يخالطه مؤمن da yake cudanya da musulmi wa yasbiru ala adahum yana hakuri akan cutar wasu ya fa alheri daga wanda baya gamuwa da su kuma baya hakuri akan cutar wasu to yau musulmi wa wani hakuri tsakanin mu dan wani musulmi ma idan ka mai wani abu sai sai kafirta ka da shi a ce kai ne ma kafirin da Allah ya ce a maka wannan abu ƙwarai ku tsakaninka da makwabcinka ya ya ya ya bude wani katon saki gwalalar na ta yi tawa kawai zaki zidda ma gwalalar da sayi da ce wannan musulmi ne kafiri ne irin wannan aikin kafiri daga daga kazam ta kowa gida kawai sai a koma kafirci ba haƙuri kamata ya kai haƙuri ku fahimci juna da shi mu fahimta ba ka hito mai ta wani waje ka gaya ma wani wanda in ya mai magana yana iya saurarawa amma bai saurara ba ya yi ba daidai ba amma ba kafirci ne ba wadda gari mutum na cewa nan musulmi ne sallar shi ma ba ta da amfani Allah ya kiyaye da haka kenan kafirai su ma ba wai kafiri da musulmi ba a kafirai da musulmi idan kafirai suka takali musulmi suka tsokale ku suka yi maku wani abu wanda ba daidai ba shine ake magana to nan ba za ku yi hakuri ba sai ku rama abin da suka yi maku in ya kama a yi fada in ya kama a yi yaki a yi shi ne kawai amma ba tsakaninka da kafiri ba tsakaninka da kafiri ma tun da watakila makwabcinka ne watakila unguwa ne kuke sai ka yi haƙuri da da ainihin cutar wadda zai maka in dai ba ta kai ta ya zagi addininka ba ko ya zagi annabinka ko ya zagi allahnka ba kamar yadda na ga wani kafiri yana cewa a daina fa taɓa masa annabinsu da allahnsu shine annabi isa a bari ba su ma suna iya zagin allan musulmi shi da kan yake bari a bari a gaya ma mutane a gaya ma malamai malaman musulmi su tsawaci mutanen da suke taba masa annabinsu da allansu ce turawa ta kai bango in ba a bari ba in ba ja ma masu wannan ba ja kunnansu ba to za su zagi allan musulmi ta wace riba ke akwai ciki shi yasa ko za a bata su sai a bata sai ta yadda Allah ya bata su kakka kara kakka rage kakka tsokale su kai wani bayani naka wanda zai kara har zuka sai ya bata musu ne Allah ya kiyaye fa inna zalika lalle wannan min azmil umur yana daga cikin ainihin al'amuran da ake yin niyya akan aikata su ay min al-umuri allati yu'zamu 'alayha na daga cikin al'amuran da ake bada azama a kansu wa yunafasu fiha sa'annan kuma yana daga cikin al'amuran da za a yi ta yin gasa da juna a ciki wala yuwaffaqu laha ba kowa ake datarwa da su ba illa ahlul azaim sai ma abuta azama wal himamil aliya sai ma abuta himmomi madaukaka كما قال تعالى كما يند الله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا ba kowa ne ake datar da shi ga waɗannan ɗabi'un masu kyawu ba sai waɗanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha illa hu hazzin azim ba kowa ke dacewa da su ba sai ma abucin rabo wanda yake babba Allah ba mu babban rabo amin to Allah subhanahu wataala cikin wannan aya mai girma ya tabbatar mana da abubuwa guda uku cewa kuma ga maganinsu jarrabawa a cikin dukiya jarrabawa a cikin rai da kuma jin sukan addininmu ta ɓangarori da yawa yahudawa su yi nasarawa su yi sa'annan kuma mushrikai su ba su amma Allah subhanahu wataala ya ce to jarabawa dama in ta zo kamata ya aibi da ita ayi hakuri ayi hakuri kuma a hanyar Allah subhanahu wataala a tabbatar da cewa lalle wannan abu ne da ya zo daga wurin Allah subhanahu wataala shi ya saukar da shi kuma shine mai maganin shi sai Allah ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan fabisa ma yashtaruna وإذ الله يتكتنا لوكتن أخذ الله الله يكربي ميثاق الذين أوتوا الكتاب الكور مدن دعك باس للتاب لتبيننه للناس للي ذاك بين للتاب إن الله يباك كبين أشيغ متاني ولا تكتمونه كما للي بذاك قوي شبا إذن فنبذوه فيسك يواسيد شي وراء ظهورهم باين باين واشتروا به ثمنا قليلا kuma suka fanshi ɗan kuɗi kaɗan da shi Allah ce fa bi sama ya shtaru Allah waddaran abinda suka musanya da littafin Allah da shi al-mithaq malan yace mithaq abinda yake ni bai al-mithaq huwa al-adu thaqil shine yarjejeniya mai nauyi al-mu'akkar wanda aka karfafa ta wa hadha al-mithaq wannan yarjejeniyan ko alkawarin akadahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya karbe shi ala kulli man atahu Allahul kutuba akan dukkanin wanda Allah subhanahu wataala ya bashi littafi wanda Allah ya bashi littafi daga cikin yahudar nasara da musulmi wa allamahu al-ilma kuma Allah ya koyar da shi ya sanar da shi ilimi an baya littafin ya haddace sannan kuma ya san abin da ya haddace an yubayyana lin-nasi to Allah ta'ala ya karba alkawari gari shi cewa zai bayyana ma mutane ma yahtajuna ilaihi duk abinda mutane suke bukata zuwa gare shi mimma allamahu Allah daga abinda Allah subhanahu wataala ya koyar da shi wala yaktumhum zalika kuma ba zai boye ma mutane wannan ba abinda mutane ke bukata to wajibi ne malami ya gaya ma mutane idan kaga malami mai wa'azi ne mai tunatarwa ne mai nasiha ne mai wa'azi ne mai koyarwa ne koya ma mutane ibada yake koya ma mutane addini yake yi yadda za su bauta ma Allah subhanahu wataala ba kyale shi yake shiru ba ya zaman to kamar wani dodo a tsakanin su suna jin tsoron shi shi kuma yana ƙara kumbura ba ya gaya masu komi duk bannar da za a yi ba zai magana ba muna ganewa ko wannan ba aikin malami ba ne malamin Allah ba yin haka ko da ba a bari ba to zai zanki fada ya zanki magana akan bannar da ake a bari banna wurin aure banna wurin suna banna wurin mutuwa duk waɗannan abubuwa da mutane suka zo da su duk sai ya zanki fada ko da mutane ba su bari ba yana da yadda hake sha kansu yana sauke dauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mai akan su shine wajibi shine babban aikin malami shine aikin annaba da manzanni amma ba malami ya mai da kanshi kawai wani dodo ba da wasu yabanka ya bace ka ruwa da gudu malam akwai ta ta bace an yi ta nema ba a ganta ba adiba mana tana ina na yawan malam ta bace ba ka aikin komi sai addu'a koya ma mutane karatu sinantar da mutane karatu addinin musulunci shi ne a yan mutane ba su zawa kuma sai ka zange amfani da masallaci ko da ba da lasifika ba an kare sallah sai ka ɗanyi nasiha yamma ku tsaya akwai bayani kun san me ake ce matsarki kowa ya duke kai tsarki ga hatta malam ba sai ku manya ba ta yi wajibi ne kai ma ka san yadda ake tsarki saboda yin shi kake ya kake yin shi kai da kai magana ya kake yin tsarki kenan baka san shi ba kuma kana yin shi to kana ganin kuma Allah zai karba nasiha Allah ta'ala yayi magana ya ce wa in kuntum junuban faqahu in kuna da janaba to ku yi tsarki sai ka gaya musu ya ake tsarkin nan da wankan janaba sai ka gai haka haka kuma wajibin ku ne ku zanki zuwa ana koya muku karatu ko ku zanki tambaya ba ku shiru ba shiru ba tai yawa da haka da haka sai ka yada addinin musulunci ba kyarewa za ka yi shi ne aikin malami Allah ya samu dace wa yabkhala alaihim bihi kuma kada ya musu rowa da wannan ilimin da Allah ya bashi domin shi ilimi kana bada shi ne yana karuwa kana hanawa yana ragewa yazidu bi kasratil infaqi minhu yana karuwa ne saboda mi karuwar karantarwar da kake yi wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yana ragewa in ka rike hannunka kake badawa shi ilimi haka duk lokacin da ka karantar sai ka ga ya karu ka tuno wasu abubuwa wanda watakila ba tun kana makaranta malami ke gaya muku su yanzu kake tuno su man kai shiru shi ma sai ya shiru ya dama sai ya kwanta sai ka neme shi ka rasa sai ka zama tsohon malami kawai da malami amma yanzu ba karatu ya zubi khususan saboda ka ruwa da ilimi ba da kyau Allah ta'ala ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin annabi sallallahu alaihi wasallam baya ruwa da gaibin da Allah ya sanar da shi duk abin da Allah ya koya manzo Allah sai manzo Allah ya to ya ga mutane wanda ya shafa addini koya masa ake shine amfanin khususan ballantana ma idza saluhu idan suka tambayi malami me hukuncin kaza aw waqa ma yujibu zalika ko kuma abin da yake wajabta wannan ya faru fa inna kullaman indahu ilmun domin duk wanda a wurin shi akwai ilimi yajibu alaihi yana wajaba akan shi bi tilkal hali a cikin wannan yanayin an yi bayyana hu ya bayyana shi to abin da zai faruwa to wajibi ne ga wanda Allah ya ba ilimi game da wannan abin da ya faru to ya bayyana ma mutane ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan abin da ya faru kakka yarda ka boye wa yuwaddihu al-haqqa kuma ya bayyana gaskiya min al-batil daga ƙarya fa ammal muwaffaquna to amma mutanen kirki datattu faqad qamu bi hadha atamma alqiyami sun tashi da wannan aikin cikakken tashi da wannan aiki bana mutanen kirki su karantar da mutane ba su goyen ilimi koyawa suke koyar da shi suke yi saboda sun san ladar da ke ciki sun san girman ladar da ke ciki wa amilun nasa wa allamun nasa kuma sun koyar da mutane mimma allamahu Allah mimma allamahum Allah daga abinda Allah ya koyar da su ibtigha'a mardati rabbih saboda neman yardan Allah mahaliccin su mana suna koyar da mutane ne domin Allah domin karantarwa ibada ce in kai ta ba dan Allah ba za ka samu lada ba kai domin Allah subhanahu wataala idan domin Allah da kake yi ya jawo maka amma albashin wata ko amma albashin shekara to shikenan wasu kasashe sai amma albashin shekara kasashen da suka ci gaba ma albashin shekara kawai sai a yi lissafin shekara na za ta yi saka sai ga an maka miliyan biyar a ce ga ta nan ta ka ce duwata ka je banki ka ɗauki kaza kuma shekara na karewa sai a ajiye maka wasu kuma duwata a baka wasu kuma duk sati a baka wasu kuma duwata wasu duwata biyar haka dai kowa da irin yadda yake tsarin shi karantarwa ana yin ta don Allah ne kakka yi ta domin kuɗi don ba a samun su ba kuɗin da za a baka ba za su yi shekar kaga ke nan da ka nema abinda ba zai yi shekar ba ya gara ka tsaya ka nema lada wurin Allah ba wanda ya sai sai ilimi duk abinda za a baka ba biya ka a to na boko ai shi ba shi nake magana shi na boko dama nan na duniya ne na addinin musulunci na karatun ƙur'ani da sauransu kakkasa mu zuciya amma na boko dama shi karatun sana'a ne karatun neman abinci ne karatun neman duniya ne dama laula tanafusu fi dunya lama wudi'at kutubut tanazur lil mughni wa lil umri in ba dan gasa da juna da neman duniya wasu littattafai ma da ba rubuta su ba bokon nan da a ce in kai da kawai sai dai ka iya faransanci da mutane ba su amma saboda kana da kana da albashinka mai dan doka kana daukar ɗarinka da hamsin ɗari biyu ɗin ga gaga fiye da haka nan ma sai a ce a yi ta yi amma na addinin musulunci shi ne ba za a yi don mi ba saboda shi dama ibada ne al'ilmu ibada ibada ne ilimi to ibada kuma la ta illa khalisatan lillahi ba ta inganta sai in ta zamanto tsantsa ce aka yi ta dan Allah subhanahu wataala manan kama dan kasuwa ne na kasuwa saboda Allah ba a kasuwa dan Allah za ni kasuwa ana kasuwa dan neman abincin ka dan ka tara kudi amma dai ana kasuwanci a tsarin Allah a nemi halaliya ba haramu Yau ba zalunci ba cuta ba yadara ba ha'inci babu danniya babu kama karya ciki wa shafaqatan alal khalq saboda kuma tausayi akan halitta saboda tausaya ma halitta sai ka koya musu don ba abinda halitta bayan Allah suke bukata kamar ilimin addini sani ne ba a yi ba inda kake bukatar ilimin addini baka bukatar abinci haka nan baka bukatar ruwa baka bukatar sutura duk ilimi na gaban su duk shine babban abincin da ranka ke so yake bukata wanda in bai samu ba mutuwa yake kaga mutum ran shi ya mutu ga yadda rai amma ran shi ya mutu ko ba haka ba aljahiluna fa mauta qabla mautihim jahilai matattu ne tun gabanin su mutu to ko malamai rayayyu ne ko da sun mutu masu rai ne yanzu wannan wannan littafin da muke karantawa yau mai shi yana da shekara kusan saba'in da wani abu da rasuwa gashi da ran shi gashi muna karatun littafi ya dade ya tun ba a himu ba ya shi muna karanta littafin shi mun karanta na ibn kasir nan wurin yau shekara wajen 600 ke gare shi ba a duniya ko 700 zane cewa ba a duniya amma gashi muna karatun maganganun shi masu kyawu da ya rubuta kamar yana da rai haka malami ko da bai yi littafi ba koyarwar shi tana nan tana yawo cikin mutane rayaye ne majahili matacce ne Allah raba mu da jahilci shi yasa annabi Musa ya ce a'udhu billahi ana kuna minal jahilin yace Allah ya kare ni da in kasance daga cikin jahilai wa khawfan kuma saboda jin tsoro min ismil kitmani daga laifin koye ilimi saboda tsoron kakka boye ilimi sai ka hito ka bayyana shi ka karantar ka kira zuwa gare shi waɗanda Allah ya ratar da su su suna kokarin yin haka wa amma alladhina utul kitaba amma waɗanda aka ba su littafi minil yahudi wa nasara daga yahudawa da nasarawa wa man shabahahum da wanda ya kama da su fanabadu hadhihi al-uhuda to sun yi watsi da waɗannan alƙawarran wal mawathiq da waɗannan yarjejeniyan sun yi watsi da ita wara azhurihim bayan bayan su balam ya'ba'u biha basu damu da ita ba mana basu damu da waɗannan alƙawarran da yarjejeniyar da suka kulla da Allah ba wa katamul haqq sai suka boye gaskiya wa azharul batil suka bayyana ƙarya tajarruan ala maharimillah saboda ƙarhin hali akan aikata abinda Allah ya haramta wa tahawunan bi huquqillah saboda wasa da wargi da ko oho da haƙoƙin Allah dake kansu wa huquqil khalq da kuma haƙoƙin halitta bayan Allah wa ishtaraw bi dhalika kitmani da wannan boyewan suka sayi samanan kalilan kudi yan kadan wa huwa ma yahsulu lahum kudi dan kadan din shine abin da zai faruwa gare su in hasala in ya faru min ba'dul riyasati daga ainihin sashen waɗansu jagoranci da za a ba su a baka wani matsayi haka haka gwamnatoci suke yi sai su baka wani matsayi don su hana ka koyarwa su hada ka tare da su ku je can ku yi taban kaura tare kuke nan ka bari in kana can wa za ku yi makaratu in kana kusa da su in su baka wani matsayi a baka wani makami shi ke nan a hankali a hankali sai ka jima da kai za a zange kama ana sun karantarwa wala mawalin haƙira da kuma waɗansu dukiyoyi da za su iya samu 'yan kaɗan waɗanda ba su da yawa domin dukiya da yadda ka same ta karanci dan adam zari ke gare shi ba dan adam duk abin da yake nema in ya samu sai ji bai isa ba dama can dan bai samu bai ke cewa kaɗan yi su da ya samu sai ce to inda ma ya yi haka ko ba haka ba duk dan adam haka yake duk wanda ya samu jikka yana neman ta cewa za inda ma jikka bi ce daji inda ya ga ya samu jika yake cewa inda da can kuma baya neman bidin ɗaya yake nema min safalatin almuttabi'ina daga ainihi kaskantattunsu almuttabi'ina a hawa'ahum waɗanda suke bin son zuciyarsu almuqaddimina waɗanda suke gabatar da shawatihim shawoyinsu alal haƙƙi akan gaskiya wa bi sama ishtaruna Allah ta'ala yace tir da abin da suka sayi Allah wadda ran shi li'annahu akhassu al'iwadi saboda shine mafi kaskancin musanyan da suka yi muna ganewa ko wallazi raghibu anhu wanda suka yi kyama daga barin shi kuma wa huwa bayanul haqqi shine bayanin gaskiya alladhi fihi sa'adatul abadiyya wanda a cikin shi akwai arziki na har abada wal masalihud diniyya da kuma amfani na addini wa dunyawiyya da na duniya a'zamul matalibi wa ajalluha sune mafi girman bukatu kuma sune mafi daukakan bukatu falam yaktaru ad-dani al-khasi'a to basu zabi kaskantacce wulakantacce ba wa yatruku al-aliyan nafisa sa'annan kuma suka bar madaukaki wanda yake bai tsada ba su yi haka ba illa li su'i haddihim sai saboda mugun rabon da ke gare su wa hawari saboda wulakanta su wa kauni saboda kasancewa su la yasluquna ba su dace ba li ghairi ma khuliqu lahu ga sabanin abinda aka halice su saboda shi saboda haka mutum zai dauki abu mai tsada ya karbi mimi awwa kamar mutum ne ya doki abin nan kamar mutum ne ya doki mai ake cewa misali ka doki moto ka doki moto big head ko cdi ka kai lagos sai da za ka ci riba yawa ko ka kai gora shagamu can inda can ake yin gora din najeriya bayan da ake gora kamar wurin sai ka can za ka talla gora daga nan ka kai can daga can aka kawo kai kuma ka maida akwai asare dai kamar ka kamar wani mawaki da cikin mawaka na da aka rawaito mawaka ne na larabawa ba kiɗi yake ba amma dai a kudi ke gare shi kuma mawaki ne mai ilimi ne mawaki ne amma mai kudi ne da shigantaka shi ta tashi sai kai ƙur'ani kasuwa sai da ya sau molo kaga dai tun da sai da ƙur'ani menene shi kafiri ne ko musulmi ne shi musulmi ne yana da ƙur'ani ya kai ƙur'ani kasuwa sai da ya sai mi ya sai molo ko goge akwai wani makari da ake ce makambur irin misali na mutanen senegal ko mali wanda za ka gani yana da igiyoyi da yawa haka wanda mutum zai rungume yana ka yana kada abin shi yana da abin nan da yawa haka sai da ya sai da ƙurani sai ya sau wannan mishi da ya mutu sai da ya bar kudin da sun yi miliyan talatin haka ke nan ba talauci ya sa su ya sai da ƙurani an ce mutum ne mai kuɗi marowaci mai tsananin mako saboda makon ne ga ƙur'anin ma kamar ya tsare mai wuri bari ya saida ku kaga irin wannan shine ake ce ma min ishtaraw bihi thamanan qalila rabu da abu mai kyawu ka dauko mummuna rabu da mai tsada ka dauko ainihi mara tsada Allah subhanahu wataala ya kiyaye kamar ka dauki ruwan zanzam ka tayi da shi maka ga sai sai da haka can ba a sai da shi kyauta yake ga yanan ko ina famfuna ga sunan ko ina in ka rauka daga nan kajewa za a yi sai za ka ci riba Allah ya raba mu da irin wannan mugun kasuwanci Allah ta'ala alam inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sai a kira sallah insha Allah ثم قال تعالى sa'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna kada kai tsammanin waɗanda suke alfahari suna kuri bima atau da abin da suka zo da shi min alqaba'i ai min alqaba'i na abubuwan da suke mugaye ne wal batil alqawli da kuma wato magana ta ƙarya wal fi'li da kuma aiki na ƙarya mutum ya zo da mummunan aiki ko ya zo da mummunan magana kuma ya zanke kuri da ita kuma yana son mi wa yuhibbuna an yuhmadu suna son a yabe su bima lam yaf'alu da abinda ba su aikata ba ai bil khairi alladhi lam yaf'aluhu suna son a yabe su da alherin da ba su aikata shi ba wal haqqi alladhi lam yaquluhu suna so a yabe su da gaskiyar da ba su faɗa ba amma kuma yaban suke so wannan an ce yahudawa ne manzo Allah ya tambaye su wani abu sai suka gaya mai sabani sai suka suna kuri suna jin daɗi ga ya san gaya mashi kuma ya yarda kuma suna dole ya gode mu ai dole ya yaba mu saboda abin da ya nema ne ba san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin ba wa jama'u baina fili sharri sai suka hada tsakanin aikin sharri wa qawlihi da kuma magana sharri wal farah bidalika da kuma albari da haka wa mahabbati da kuma san an yuhmadu ala fili alkhair alladhi fa'aluhu akan ayabe su akan aikin alherin da basu aikata shi wa amfani basu aikata ba wala tahsabannahum bimafazatin min al'adab kada kai tsammanin su cewa sun tsira daga azaba sun kubuta ai bi mahalli najwatin minhu da bagiran tsira daga azaban Allah wa salamatin da kuma kubuta suka taba zamani yare waɗannan sun tsira bal qad istahaqquhu a waɗannan sun dace da azaban Allah saboda sun yi ƙarya ƙaryan magana da ƙaryan aiki wasu yasiruna ilaihi kuma da sanni za su kasancewa zuwa ga azaban Allah ولهذا قال تعالى ذاك الله يتي ولهم عذاب عليم عذاب ميرددي ta tabbata gare shi wadkhulu fi hadhihi al-ayati al-karima malan yace yana shiga a cikin wannan aya mai girma alul kitabi wa abu talib alladhina farihu bima indahum min al-ilm wadanda suka yi farin ciki da abin da ke wurin su na ilimi walam yanqadu lir-rasuli basmika wayan su ga manzon Allah ba wazamu kuma suka yi kirarin annahum cewa lalle su humul muhiqquna su ne masu gaskiya fi halihim a cikin halinsu wa maqalihim da kuma yanayinsu wa kadhalika malan yace haka kullu mubtadi'in ko kullu man ibtada'a bid'atan haka ma dukkan wanda ya kirkiro wata bid'a qauliyya bid'a ce ta magana au filiya ko kuma bid'a ce ta aiki wa fariha biha kuma ya alfari da fariya da ita wada ilaya kuma ya kira mutane zuwa gare ta wa zama kuma ya tsammani annahu muhiqqun cewa lalle shi mai gaskiya ne wa ghayruhu wani shi kuma mubtilun mara gaskiya ne to shi ma ya shiga cikin wannan aya kama huwa alwaqi'u kamar yadda yake akuwa min alil bid'a daga yan bid'a Allah ya kare mu da bid'a wadallati ayatu aya ta yi nuni bi mafhumiha da fahimtata ala anna man ahabba cewa lalle duk wanda yake son an yuhmada ayabe shi wa yutna alaihi a wasa shi sosai bima fa'alahu min alkhair da abinda ya aikata na alkhairi wattiba'il haqqi da bin gaskiya idan lam yakun qasduhu bidhalika ar-riya'a was-sum'ata idan nubin shi ba riya ne da shi ba annahu ghairu mazmumin ba abin zargi bane ba na da abinda kai aka yabe ka shi ma da yake so yi don abin da kai aka yabe ka kai ba kana nihin yaban ba amma kuma sai yabo ya zo to ba ka shiga cikin wannan aya amma an kai da ma jira kake ka kashe kunnuwa kana jiran wani yabe ka ana yaban ka sai ka ji daɗi to ba ya da kyau wannan wannan yana bata maka ibada man samma samma Allahu bi duk wanda ya dawo ji to Allah zai sa a jin waɗanda suka jin sai su biya shi ladai amma in kai dan Allah kai ba wanda ya sani kuma wani ya shi sai yake yabanka yana ta wasa ka alhamdulillah in ka ji dadi babu laifi manzo Allah yace tilka bushral mu'min al-ajil ko tilka ajiru bushral mu'min wannan ita ce bisharar mu imani ta gaugawa da Allah yake mai tun duniya kai abu ne yabe ka tukuici ne Allah yake yi tun duniya ka same yaban mutane ba tare da ka dafa ba bala da min al-umuri al-maqluba wannan yana daga cikin lamuran da ake bukata allati akhbara Allah wanda Allah ya bada labari annahu yujza biha almuhsinina cewa Allah ta'ala yajzi biha almuhsinina yana sakanta ma masu kyautatawa da ita lahu gare shi al'amal wal aqwal maganganu da ayyuka wa annahu jaza biha khawas khalqihi cewa kuma Allah ta'ala ya sakanta ma zababbu kebantattun halittar shi da su wasaluha minhu kuma sun roki Allah da gare ta kama kala Ibrahim alayhi salam kama yadda Annabi Ibrahim alayhi salam yace waj'alni lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mana harshen gaskiya a cikin mutanen karshe wa kala kuma Allah ta'ala yace salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin Allah ta'ala ce amincin Allah ya tabbata ga Nuhu a cikin mutanen duniya inna lalle mu kadhalika kabaraka ne nake zil muhsinin muke sakanta ma waɗanda suka kyautata wa qad qala ibadur rahman kuma bayan Allah mai rahama su ma sun ci waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah wa hiya min namil bari ita tana daga cikin nemomin Allah makagen halitta ala abdi akan bawan shi wa minanihi kuma yana daga cikin kyaututtuka Allah allati tahtaju ila shukr wadda take da bukata zuwa ga gode ma Allah Allah ya yi maka ita Allah ya kara mana nema kuma ya azurta mu da godiya kuma Allah ta'ala ya azurta mu da yidan shi dan neman lada a wurin shi dan neman gidan aljanna Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ba mu karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka warkar da su ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yi mana maganin makirai da masu kai ya Allah masharranta ya Allah duka Allah ka maida musu kayan su ya Allah mu kuma Allah ka bar mu mu ci gaba ya Allah mu samu daukaka mu samu ci gaba a cikin rayuwar mu ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah Allah ka kara cusa musu tausayin mu a cikin zukatan su ya Allah Allah ka datar da su ya Allah duk wani motsi da za su yi domin amfanin mu ya Allah Allah ka sa ya tabbata ya Allah duk kuma wani abu da za su yi domin su cutar da mu ya Allah kada ka bar su aikata ya Allah Allah ka kare su ya Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah fuskantar da kafirci da kafirai ya Allah yahudawa gana ma ƴan gwamma azaba da suke Allah ka kawo ƙarshen wannan azaba da suke da Allah ka kawo ƙarshen ta ya Allah Allah ka wulakanta su ka kaskanta su ya Allah ka watsa su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka karya su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين